بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da sha ɗaya ga watan ramadan injira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 21 ga watan august shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha uku daga cikin jeren karatuttukan littafin ar-risala ta al-imamu ibnu abi zaidin al-qayrawani allah maɗaukakin sarki gafarta mishi muna babin da ke bayani dangane da siffa alwala da farillanta da sunnoninta da kuma al'amuran da suka biyo baya da mala yake ta mana bayani lokaci ya ƙure inda ya fara siffanta mana alwala har aka zo daidai inda mutum zai shafi ainihin wato kan shi to sai kuma malam yake cewa summa yufridu alma'a ala sabbabataihi sannan sai ya zuba ruwa da yatsun shi guda biyu dan ali wato yatsun shi na nuni wa ibhamaihi da manyan yatsun shi guda biyu mana sai ya jika su ya zuba musu ruwa wa in sha'a ghamasa zalika fil ma'i yace in ya so waɗannan yatsun nashi zai iya tsoma su a cikin ruwa thumma yamsahu udhnayhi sannan sai ya shafi kunnuwan shi zahiruhuma wa batinahuma zahirahuma wa batinahuma wajensu da cikinsu ma'anar wajensu shine inda ke biye da ƙeya nan ne ainihin wajensu sannan cikin kunne kuma shine inda sararin da ake gani mai kwalmada wannan kamar da muka fara bayani a karatun da ya gabata hadisin da ya zo ya tabbatar da haka jama'a asalin shi yadda riwayar shi ta zo a cikin sahihu muslim shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan da ya gama wanke hannun shi na dama ya wanke hannun shi na hagu sai kuma ya sake ɗibo wani ruwa daban ya jika hannayen shi sai ya shafi kan shi da su wannan shine abin da ya tabbata wanda ya tashi ruwaito wannan hadisin sai ruwaito shi da kuskure cewa bayan annabi ya shafi kan shi sai kuma ya shafi kunnen shi da wani ruwa daban ba laimar da ta rage wa kan shi ba daga nan aka samu wannan maganar wadda hadisin da ya zo akan ta munkarin hadisi ne abin da yake daidai shine da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama wanke hannun shi sai ya ɗibo wani ruwa daban ya shafa wa hannayen shi sai ya shafi kanshi da wannan ruwan Allah ya sa kun fahimci abu wannan shine hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito amma cewar sai da ya shafi kanshi sai ya ɗibo wani ruwa daban ya shafi kunnen shi wannan riwayar bai haƙi ce bata tabbata ba wadda ta tabbata ita ce da ya wanke hannun shi sai ya ɗibo wani ruwa daban ya shafi kanshi ba wai da ya shafi kanshi sai ya ɗibo wani ruwa daban ya shafi kunnen shi ba bai inganta ba na fata an gane a ƙarƙashin haka tajdidul ma'i mil uzinaini bai zo ba sai a cikin hadisi wanda bai tabbata ba kenan yanzu mai rage abin da ya rage shine hadisin al-imamu ahmad da tirmidhi da ibnu maja wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa al-udhnani min ar-ra'si su kunnuwa suna biye da kai ne kai kwa shafar shi ake to in aka shafi kai waɗannan ainihin wato laima wannan laima da ke yatsunka ita ce kuma za ka shafi ainihin kunnanka da ita wannan haka hadisi ya tabbata ta iya yiwa ka ce in ka yi so ɗaya ai hannunka ya bushe bayan ka shafi kanka kaza kaza sai a ce za ka iya ƙara shafar ta kai so biyu za ka iya ƙara shafar ta kai so uku domin hadisi kuma ya tabbata da haka shine ana iya shafar kai so biyu ana iya shafar shi so uku wannan ita ce ingantacciyar magana duk wata magana saɓanin haka ta cewa hadisan maimaita shafar kai so biyu ko so uku ba su inganta ba ita kanta wannan magana bata inganta ba abin da yake ingantaccen shine wannan hadisai ne sahiha akan haka za a iya duba littafin tamamul minna don ganin ƙarin bayani akai to idan mun gane wannan da kyau shi kai shafe shi ake to duk sanda ka shafe shi sai kuma ka dawo ka shafi kunne ba da wani ruwa ba da wannan laimar da ta rage maka wajen shafar ainihin kai Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam yake cewa wa tansahul mar'atu kama zakarna mace ma za ta yi shafar kai da kunnuwa kamar yadda muka ambata sai dai wa tansahu ala balamaiha za ta yi shafa ga gashinta ko kitsanta wanda ya zuba dalal shine gashi wanda galibi mata waɗanda suke da gashi ko laraba ko makamantan haka sai su saki wani gashi dama da hagunsu haka ko kuma su sake shi ta wajen goshinsu ko kuma kaga an yi shi a matsayin kitso an sake shi ya sauka ta wajen goshi ko ya sauka ta wajen kai ko ya sauka ta wajen keya ko ya sauka ta wajen kunnuwa to waɗannan gashi ko wannan kitso da take zubo shi haka to malam yake cewa shi ma ba ta shafa a kan shi ma'ana ita shafar kenan ba za ta tsaye da ita ga iya ƙwaryar kanta ba hatta gashi ko kitso wanda ya zuba za ta shafa ainihin a kansu sai ce amma wala tamsahu alal wiqaya ba za ta yi shafa a kan ɗan kwali ba ko kuma duk wani tsumma da za ta sa ta ɗaura kanta saboda ainihin kamar rana ko makamantan haka wa tudkhilu yadayha min tahti iqasiha wa iqas sha'riha malam yace sannan kuma ba ta shigar da hannayenta ba ta shigar da hannayenta hannayen nata ina za ta shigar da su sai ce min tahti iqas sha'riha ta ainihin wato karkashin kullin gashinta ta ƙarƙashin kitsonta shine lokacin da ta zubar da wani gashi haka ko wani kitso ya zuba ta ƙiyarta to lokacin da ta shafa a kanta haka ta shafi gashinta haka kun fahimta ta shafi kanta za ta biyo waɗannan ainihin wato dalal ɗin su wannan gashi idan ta biyo su haka to sannan kuma wannan kitso wanda ya zuba a ƙiyarta in ta tashi za ta hankaɗo ƙasan shi sai ta shafi ƙasan sannan sai ta basu sai su koma sannan sai kuma ta dawo da shafar daga ƙeyar shine wattu da ya daiha za ta shigar da hannayenta min ta hati iqasi sha'ariha ta ƙarƙashin kitsonta na gashi fi ruju'i ya daiha fil masihi wajen dawo da hannayenta a shafar kanta ko kun fahimta in ta shafa ya tafi haka duk ta shafi wannan gashi to sai kuma ta hankaɗo ƙasan haka sai ta shafe shi in ta shafe sai ta bar shi kuma ya koma sannan sai ta dawo sai ta shafa daga ainihin wato ƙeyarta ina fata an gane wannan duk yana magana a malikiyance ne jama'a amma sunna duk bata zo da bambance waɗannan shafa ainihin akan dalal shafa akan ainihin wato ƙarƙashin iqas da makamantansu wannan duk ba su zo a ba amma a malikance shine yake magana malam yace summa yaghsilu rijlaihi sannan sai kuma ya wanke kafafuwan shi ya subbu ma'a bi yadihi al-yumna ala rijlihi al-yusra ya rinka zuba ruwa a kan hannun shi na dama yana kwararawa kafa shi ta hagu yana wanke ta ma'ana shi ruwan ya rinka zuba shi ga hannun shi na dama sannan han ainihin wato kafa shi ko ala rijlihi al-yumna kafa shi ta dama ya zama kenan hannun shi na hagu shine yake cuɗa wannan kafa wa ya arikuha bi yadihi yusra gashi sai ya ce ya rinka cuccuɗa wannan kafa ta shi ta dama da hannun shi na hagu kalilan kalilan kaɗan kaɗan sannu sannu yu'ibuha bi zalika salasan zai game kafar tashi da wannan cuccuɗawar da zuba ruwa so uku kun fahimta jama'a ya ɗibo ruwa daga hannun shi na dama ya zuba a kan ainihin wato hannun shi na hagu yana da kafar shi ta dama ya sake ɗibowa haka har ya yi sau uku wa in sha a kammala asabi a hufi zalika in ya so ya tsefe yatsun shi na kafa a wannan wanke kafar da yake in ya so wannan a malikiyance kenan to ko a malikiyance akwai bambanci da in sha'a da kuma yustahabbu yustahabbu shari'a ce wadda za ka samu ladanta a malikiyance nake faɗi mana in sha'a kuwa wannan ikhtiwar ne da yi da bari duk ɗaya ne to amma aka koma a sunnance to wannan tsatsefa yatsun kafa jama'a ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka shari'a ce sai kawai a yi amma a malikiyance in ka so ka yi ka yi in ka so ka bari ka bari ba komai to amma a sunna to akwai matsala in ka bari don ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan har ya kai barin da kai an samu lum'a to wannan alwala ta ɓaci idan barin da kai ba a samu lum'a ba to wannan abu ne wanda yake ka aikata makaruhi wato ka aikata abin da ake kyaman shi gashi nan sai ya ce wa in taraka fala haraj idan kuma har ya bari babu laifi domin su malikiya abin da suka tabbatar shine in ya kasance ainihin wato wanke yatsu na kafa mutum ya ga dama ya in ya bari to amma na hannu ne suka tabbatar da mustahabbancin shi ko kun fahimta jama'a amma da na hannun da na kafar duk hukuncin su daya matukar an samu lum'a a tsakanin hannaye to alwala ba te ba amma in ba a samu lum'a ba cuɗawar ta kai gurin to kuma wannan rashin bi a tsatsefe din ba za a ce ya bata ainihin alwalar ba malam yake cewa amma dai wa takhlilu atyabu lin nafsi tsatsefe yatsun kafa din shi yafi natsuwa ga zuci shi yafi daɗi a zuci wa ya'ruku aqibaihi sannan kuma zai rinka cuccuɗa ainihin wato akibaihi diga-digan shi wa urqubaihi da kuma agarorin shi wannan hausa ce jama'a sai a kiyaye kun ga wannan wuri wannan da wannan tunan shine aqib nan kuma shine urku ina fata an gane wasu kuma in sun zo su bambance nan su kira shi aqib nan wajen diddige shine kuma daidai nan kuma wannan agara ita kuma su kira ta urku to da nan din da nan din duka ana buƙatar ka buka cicciɗa su ina fata an gane maganar da malam ke yi ke to malam yake cewa wa ya'ruku akibaihi wa irqubaihi zai ciccuda digadigan shi da agarorin shi guda biyu wa ma la yakadu yudakhiluhu ma da kuma inda ruwa ba zai shiga ba sai da kyar bi sur'atin ko wato inda ruwa ba zai shiga ba da sauri min jasawatin jasawa shine kauje au shuƙoƙin ko kuma abin nan faso an fahimta jasawa kauje inda da yake da kauje ruwa ba zai shiga da wuri ba ko to wannan wurin ya yi ƙoƙarin cicciɗa shi lallai da kuma shuƙoƙ shuƙoƙ kuma shine inda faso ike inda za ga har kafa ta kai ga fashewa falyubalig bil arki ya kai matuƙa wajen ciccuɓawa ma'asabbil ma'i biyadihi tare da kwarara ruwa da hannun shi a wannan wurin fa innahu ja'al asaru domin hadisi ya zo wailul lil aqabi minan nari azabar wuta ta tabbata ga diga-digan da ba a cuɗanya su wa akibu shay'i in aka ce akibu shay'i ƙarshen abu farafuhu shine gefen shi wa akhiruhu kuma can ƙarshen shi shi yasa na gaya mana cewa nan diddige din nan ne yafi dacewa da a fassara shi da ainihin wato akid thumma yaf'alu bil yusra misla zalika kafar hagu ma sai mata irin yadda ya wata dama din can ina fata an gane mana yace wa laysa tahdidu ghasli a abaihi ghaslihi a abaihi salasan salasan bi amrin ma yujzi'u dunahu ya ce ƙayyade wanke gaɓoɓin shi da aka ce uku uku ɗin nan ba al'amari ne wanda wai in an yi ƙasa da haka bai halatta ba walakin nahu aksaru ma yi fa'alu sai dai uku ɗin shi ne mafi yawancin abin da za a aikata ina fata an gane uku ɗin shi ne mafi yawancin abin da za a aikata amma za ka iya wanke gaba sau biyu ko sau ɗaya ko ka wanke wata sau ɗaya wata sau biyu babu laifi ومن كان يعيب بأقل من ذلك wanda yake iya game gaɓar shi da wankewa da abin da yake ƙasa da haka shine ƙasa da uku a jiza a wankewa shi ta yi in har za ka iya wanke gaɓarka suɗin ta cuɗu ko ina da wanke ɗaya ko so biyu to wannan ya isar amma idza ahkama zalika idan ya tabbatar da yiwuwar haka din ma'ana in ya tabbatar da wankuwar wannan gaba wa laysa kullun nasi fi ihkami zalika sawa sai dai kuma ba dukkanin mutane ne suke daidai ba wajen iya wanke gaɓoɓin wani yadda zai wanke gaɓar shi da wankewa sau ɗaya wani sai ya kwarara sau uku sannan ta wanku kaga mutanen ba iri ɗaya ba ne ina fata an gane don haka shari'a ta ba da damar a iya yin biyu a iya yin ainihin wato uku shine mafi yawanci وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة من ظن الله تيرا أمنشن الله استبت أغريش ياتي man tawadda'a fa ahsana alwudu'a wanda ya alwala ya kuma kyautata alwalar tashi thumma rafa'a tarafahu ila samai sannan ya daga idan shi sama fa qala yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man tawadda'a wanda ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalar ta hanyar wankewa gaba ta wanku ta cudu thumma rafa'a tarafahu ila samai sannan ya daga idan shi sama fa qala yace ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lah shi kadai bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lallai muhammadu bawan Allah ne kuma manzon shi ne futihat lahu abwabul jannati thamaniya za a buɗe mishi ƙofofin aljanna guda takwas yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga ta idda yaso ta wadda yaso wannan hadisi jama'a haka yake sahihi a cikin sahihu muslim amma ziyarar cewa ya ɗaga idan shi zuwa sama wannan ziyada ce da ta zo a cikin sunan kubra ta al'imamun bai haƙi da isnadi ba'ishi don haka ba ta halatta a aiki da ita ba abu na biyu wanda yake ya zo a cikin ainihin wato waɗansu littafai daga cikin littafanmu na malikiya a ƙasar nan shine ɗaga yatsa haka mutum ya ɗaga yatsan shi haka ya yi haka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ɗaga yatsan la asla lahu fi riwaya innama huwa jitihadu amma ɗaga idanuwan sama ya zo a cikin hadisin da bai tabbata ba don haka sai a kiyaye Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da mala ya kawo wannan kuma sai ya ainihin wato kawo wa qad istahabba ba'd al-ulama an yaqula bi ithri al-wudu wasu malamai sun ce kuma mustahabbi ne bayan mutum ya kammala alwala ya ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin Allah ka sanya ni cikin bayi masu tuba suna koma ga Allah Allah ka sanya ni cikin bayi waɗanda suke ƙoƙarin tsarkaka. wannan ainihin wato riwaya ta tabbata jama'a a cikin littafin turmizi kuma ta inganta babu tantama dangane da inganci samir ya raunata wannan ziyada ainihin a cikin takharijin global maram amma wannan ainihin wato raunata da gairu sa'ir ba magana ce wadda ba ta zama daidai ba ko kuma karbabbiya kenan za ka iya hadawa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تو اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تازوني أتكر رواية مسلم توانشان أصلا حديث دا الرواية الترمذي أتكن حديث دا أصلي مسلم نيرويتوش أصلي رواية مسلم إتتي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إتتي أصل الرواية مسلم Tirmidhi sai ya ruwaito wannan hadisin da wannan lafazin komai da komai to sai aka samu ziyada ƙarin wannan Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin to wannan ziyada ta Tirmidhi ba shazza bace ingantacciyar ziyada ce sai dai akwai ƙari kuma wanda ya zo a cikin wasu littattafan fiqhun malikiyan ƙasar nan kamar qawaidi da sauransu wa ja'alni ko min ibadika salihina to wannan ziyada kuma wannan ƙarin ba ta da asali don haka asalin addu'ar da ta tabbata in an idar da alwala jama'a ita ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin abin da ya tabbata kenan in ba haka ba akwai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ko subhanaka allahumma wa bihamdika eh haka ta tabbata ina fata an gano Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam ce wa yajibu alaihi an ya'mala amalan wudu ihtisaban lillah yana wajaba ga dukkanin musulmi yayi alwala a aikace kuma yayi ta saboda Allah dukkan ayyukan da zai na alwala yayi su ainihin wato saboda Allah madaukakin sarki shine ce wa yajibu alaihi an ya'mala amalan wudu ihtisaban lillahi ta'ala yana wajaba a kan shi ya aikata duk ayyukan alwala saboda Allah maɗaukakin sarki lima amarahu bihi saboda ainihin wato umarnin shi da Allah maɗaukakin sarki ya yi yarju taqabbulahu wa sawabahu yana fatan ainihin wato ubangijin shi ya karbi wannan alwala tashi ya kuma ba shi ladanta wa tathhirahu min adh-dhunubi bihi ya kuma fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake shi daga zunuban shi saboda wannan alwala da yi wa yush'iru nafsahu anna zalika ta'ahhubun wa tanazzufun li munajati rabbih wal wuqufi bayna yadayhi li ada'i fara'idihi wal khudu'i lahu bir ruku'i was sujudi fa ya'malu ala waqin bi zalika wa tahaffuzin fihi fa inna tamama kulli amalin بحسن النية فيه ما لك ويشعر نفسه kuma ya yi ƙoƙarin jiyar da kanshi wato ya rinka yin wannan alwala yana ji a jikin shi anna zalika ta'ahubun cewa ita wannan alwala da yake kintsawa ce yake wato ta ganawa da ubangiji yana kintsawa don ganawa da ubangiji wata nazufun kuma yana ainihin wato yin tsafta ne limunajati rabbihi domin ganawa da ubangijin shi walwuqufu baina yadayhi da kuma tsayawa gaban ubangijin nashi li aba'i fara'idihi domin idar da farillan Allah madaukakin sarki wal khudu'u lahu da kuma kankan da kai ga Allah bir ruku'i was sujudi ta hanyar ruku'u da sujuda fa ya'malu ala yaqinin bidhalika dan haka sai yayi wannan alwala a bisa yaqinin wannan kintsawa da kuma shiryawa don ganawa da Allah wata haffuzin fihi da kuma kiyayewa a cikin waɗannan abubuwan ya yi ƙoƙarin kiyaye alwalar tashi saboda yana ƙoƙarin shiri ne na ganawa da Allah fa inna tamama kulle amalin domin cikar kowane aiki na tabbata ne bi husnul niyyati fihi ta hanyar kyautata niyya a cikin wannan aikin ina fata an gane zama wannan shine ƙarshen babin ainihin da yake siffanta alwala da kuma ainihin wato farillan alwalan da makamantansu waɗanda dogon babi ne idan jama'a ba su manta ba ban sani ba mun fara karanta shi ne da yadda muke karantowa a baya wannan babu ba ya mishi haka ba ko to bismillah bismillahir rahmanir rahim babu sifatil wudu'i babin da ke bayani akan siffa alwala wa masnunihi da sunnonin alwala wa mafrudihi da farillan alwala wa zikiri listin ja'i da ambatan kama ruwa walistijmari da amfani da dutse a wajen zikirin listin ja'i wa listijmari ɗin za ka iya cewa wa zikirin listin ja'i wa listijmari da bayanin yadda ake amfani da ruwa da dutse a wajen tsarki wato ba lallai sai ka fassara zikir da ambato ba za ka iya fassara wa zikir listin ja'i da bayanin yadda ake tsarki da ruwa wa listi jimari da bayanin yadda ake tsarki da dutse wato wannan na daga cikin alheran in ka koyi fassarar littattafai irin waɗannan sannan ya zama ka iya larabci saboda wannan zai baka damar in waccan fassarar ka ji ta ƙage sai ka koma zuwa ga ainihin wata fassarar domin ma'anar fassara so ake a fitar da ma'ana ba wai a fassara a ji an fassara amma a ce menene ma'anar kai ma ka ce a'a wa zikirin listin ja'i da ambatan kama ruwa a ce to me ambato ka ce ambato to yaya ambato ka ce to ambatan kama ruwa dai kaga wannan hausa yan zamani ba za su fahimce ta ba da ka ce kuwa zikirin listin ja'i da bayanin yadda ake amfani da ruwa a wajen tsarki wa listijmari da bayanin yadda ake amfani da dutse a wajen tsarki zaka ga kowa ya fahimci wannan hausar musamman a yanzu ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wa laysa listinja'u mimma yajibu an yu an yu sama bihil wudu'u وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء alwala ba ta daga cikin abubuwan da suka wajaba a kama ruwa ba shi daga cikin abubuwan da suka wajaba a sadar da shi da alwala ma fi sunanin wudu'i wa la fi fara'idihi baya cikin sunnonin alwala kuma baya cikin farillan alwala wato ba dole ne in ka kama ruwa yanzu ka je kai tsarki yanzu dole in ka fito sai ka alwala ba ba inda aka ce dole sai an sadar da su kamar yadda ba dole ne in za ka yi alwala dole sai ka je ka kama ruwa ba shine sai in kana jin fitsari sai in kana jin kashi ko makamantan haka amma ba haka ba baka da wata bukata sai ka tashi sai kai alulaka don haka ba su da alaka sai an sabar da su ba dole bane ba sunna bane ma ba mustahabbi bane ba farilla bane yin haka ma guduwi ne da jahilci shine baka da bukatar fitsari za ka yi alwala kuma sai ka shiga bayi lallai lallai ka je ka kama ruwa wannan guduwi ne ina fata an gane don Allah masu surutu ba daidai ba ne muna karatu na wasu sun kebe suna surutu wannan kenan sannan yana daga cikin kurakuran da mutanen kasar mu suka ɗauka shine wannan abin cewa duk sanda za ka yi alwala sai ka shiga ka kama ruwa to sannan kuma idan ka kama ruwa ka fito ka yi alwala to wannan ya tabbata ne a cikin hadisin ainihin bilal shi kama abin da ake korewa a nan shine ne yin hakan dole ne ba dole ba ne yin haka sunna ne idan sunna ne irin yadda malikiya ke nufi ba sunna ba ne mustahabbi ne ma'ana malikiya suka ce sunna suna nufin sunna kanwa farilla mu'akkada ma'ana sunna ce ba mu'akkada ba sunna ce mustahabbiya ko an fahimta jama'a ya kasance mutum ya zauna cikin tsarki a koyaushe to sa'an nan kuma duk sanda ya wannan tsarki na alwala sai kuma ya nafila raka a biyu shine cikar ma'ana hadisin bilal ina fata an gane yana nan cikin sahihul bukhari mana ya ce wa huwa min babu ijabi zawalin najasati bihi wa huwa min babu ijabi zawalin najasati bihi shi kama ruwa na babu na wajabta gusar da najasa da shi shi kama ruwa na cikin babin wajabta gusar da najasa da shi a wulistin jimari ko kuma amfani da dutse لأما يصلي بها على جسده لأما يصلي بها في جسده don kada ya yi sallah da ita najasa a jikin shi wa yujzi'u fi'luhu bi ghairi niyyatin ya halatta a kama ruwa ba tare da niyya ba wa kadhalika ghaslu thawbin najis haka wanke tufafi mai najasa abin da wannan magana take nufi shine ya halatta ka zo ka yi tsarki ba tare da niyya ba ba mai wata niyya kamar yadda in rigarka ko tufafinka na da najasa in ka zo wanke ba sai ka yi wata niyya ba kawai ka wanke kamar yadda ake wanke najasa kawai da duk wani abin kyama kawai ka wanke shi wasu listin ja'i yadda ake kama ruwa yadda ake kama ruwa an yadda ba'da ghasl yadihi an yadda ba'da ghasl yadihi an yadda ba'da ghasl yadihi an yadda ba'da ghasl yadihi ya fara bayan wanke hannun shi ya fara bayan wanke hannun shi fa yaghsila makhrajan makhrajan bawli ya wanke mafitar fitsari ثم يمسح ما في المخرج من الأذى sannan sai ya share ƙazantar da ke dubura bimadarin bimadarin da dutse au gairihi ko da wani dutse au biyadihi ko da hannun shi summa ya hukkuha sannan sai ya share hannun summa ya hukkuha bil ardi sannan sai ya goge hannun da ƙasa wa ya filaha kuma ya wanke hannun summa yastanjiya bilma'i sannan sai ya yi tsarki da ruwa wa yi wasu masabbahu ya sabar da zuba ruwan wa yastarkhiya qalilan yayi yunkuri kaɗan wa yujida arka zalika biyadihi wa yujida arka zalika biyadihi ya cuccuɗa wannan wuri da hannun shi hatta ya tanazzafa har sai ya tsabtatu wato abin da mana yake nufi shine yayin da mutum ya yi fitsari kuma ya kashi in ya je abu na farko da zai fara shine ya fara wanke hannun shi tukuna kafin ya kama kan azzakarin shi ya sa ruwa ya wanke wannan hannu na hagu idan ya wanke wannan hannun sannan sai ya wanke kan azzakarin inda fitsarin ya fito to sannan sai kuma share kashin wannan share kashi zai yi da ɗawan hanyoyi guda uku ko da ya sa dutse ko kuma ya sa wani abu wanda ba dutse ba kamar takarda ko makamantan haka in ba haka ba fa sai ya sa hannun shi sai ya ainihin wato katse kashin idan ya katso kashin da hannun shi sai ya sa sai ya binza a ƙasa idan ya binza wannan hannu nashi a ƙasa sai ya koma ya wanke wannan hannun sannan sai kuma ya rinka zuba ruwa yana wanke ita duburar tashi yanzu kenan wannan magana abin da take nufi saɓanin yadda mutane galibi suke idan mutum ya kashi galibi bayan ya wanke kan azzakarin shi idan ba zai sa dutse ko toilet paper ko wata takarda ba sai ka ga ya sa hannun shi a dubrar tashi yana zuba ruwan yana jagula kashin haka har ya zama ƙarfin ruwan da yawan jagunawar ya fi ƙarfin kashin dole kashin ya fita galibi haka mutane suke ko to shine ma yake nuna a'a sai ka fara sa dutse ka share kashin tukuna ko kuma ka sanya takarda ka share in ba haka ba sai ka sa hannunka sai ka share sannan sai ka turje wannan kashi da ka sharo a hannunka sannan sai ka a ƙasa in ka turje shi haka to sannan sai ka wanke shi hannun to kaga lokacin da zaka mai da hannun naka dubraka babu kashin a jiki sannan kuma ita dubrar ta tsabtatu ma'ana babu babu damalmalin kashin gaba ɗaya sai ya zama kawai sai abin da ba a rasa wanda a lokacin in ka sa ruwa shine za ka wanke to sai kuma ke cewa wajen zuba ruwan sai ya zama kana zuba ruwan sai ka ɗan yi yunƙuri ma'ana yunƙurin shine saboda ita dubura laushi ne da ita lokacin da ka zuba mata ruwa sai ta inkima shi shine sai ta naɗe to naɗe wannan da ta mai akwai bugudin kashin da ta naɗe ta tare da shi to wannan yunƙuri da ba ka yi kana yunkuri kana sa hannu kana ciccuɗawa sai zama kawon ko hatta inda ake sa ran kowa man makale din na fata an gane to sannan kar ku manta da wannan magana a inda yake cewa zuba ruwan za ka yi muwasala wa yuwasilu sabbahu ba wai za ka rinka ɗigawa ba ne kana ta ciccuɗa kana jagula a'a kana zuba ruwan ne kana cuɗa shine muwasala ruwan na zubowa dar kana ainihin cuɗawa jama'a kun fahimci wannan malam ya ce wa laisa alaihi ghaslu ma batana min al makhrajain ba wajibi bane a kan shi ya wanke cikin duburar shi da cikin azzakarin shi وما يستنجي وما وما يستنجي من ريح ba a yi wa tusa tsarki wannan karatun abin da yake nufi shine wato cikin dubrarka ba a ce sai ka sa hannu ka rinka kwakulowa kana sakutowa ba kamar yadda ba a ce ka gwaggwale kan azzakarinka sai ka rinka sa ruwa kana cicciɗa ba a'a nan ba a shar'anta maka ba sannan tusa ba a yi mata tsarki ba a tsarki saboda an yi tusa wa man istajmara bi salasati ahjarin wanda ya tsarki da duwatsu uku ya khruju akhiruhunna naqiyan ya fitar da na ukunsu a tsabtace ajza'ahu tsarkin shi ya yi ma'anar wannan magana ita ce idan kana amfani da dutse uku ka katsa kashi da na farko ka katse da na biyu to na ukun nan so ake ka katso dubrarka ya zama yadda ka saka shi ya katso to haka ya fito idan ya fito da gugudin kashi jikin shi to bai tsaftatu ba don ya nuna baka sharo shi duka ba na haka abin da ake sa rai shine na farkon nan ka tabbatar ka kai matuƙa wajen gogewa na biyu sai zama ya ƙarasa ɗan gugguɗin abin da ya rage to na uku fa sai zama an sharo ne ba komai a jikin shi amma in ya zama an sharo a jikin shi akwai gugguɗin kashi to bai yi ba ina fata an gane kenan yanzu to in bai yi ba sai wa kenan sai ka ƙara kenan ka ƙara ka kai zuwa hudu ko kuma ka kai biyar don ya cika witiri da kuma ka ga asali ba a so haka ba to sai malam yake cewa wal ma'u atyabu wal ma'u atharu wa atyabu wa ahabbu ila al ulama'i ruwa shi ya fi tsarkakewa fiye da dutse wa atyabu shi ya fi daɗi wa a habbo ilal ulama'i kuma shi ne malamai suka fi so wa man lam yakhruj minhu bawlun wala ra'itun wanda fitsari ko kashi bai fito daga jikin shi ba wanda tsari ko kashi bai fito daga cikin shi ba وتوضأ لحدث wata wadda a ji hadafi وتوضأ لحدث wata wadda a ji hadafi yayi alwala saboda wani kari ya yi alwala saboda wani kari aw naumin au nauyi ko bacci ko bacci aw li ghairi zalika au da bayan zalika ko don wani dalili sabanin haka wurin wani dalili ta fani haka mimma yujibul wudu'a imma yujin rubuwa daga cikin dalilan da ke wajabta alwala daga cikin dalilan da yi wadda alwala fala budda min ghasli yadayhi فلا بد من وقت يديه babu makawa ya wanke hannayen shi باب مطلع الوقت عن يعيش qabla dukhulihima fil ina'i قبل دخوله ما في الإناء kafin ya shigar da su cikin ƙwaryar alwala فإن شدة سوء غير الولاء abinda wannan magana take nufi shine wanda ya zo zai yi ainihin alwala bai yi fitsari ba bai yi kashi ba menene yasa zai alwala saboda wani hadafi kamar me kamar tusa ko bacci ko wani dalilin daban daga cikin dalilan da ka wajabta alwala sai malam ya ce to dole ne in ya zo zai fara wannan alwalar kafin ya tsoma ainihin wato hannayen shi a cikin ƙwaryar alwalan ya fara ainihin wanke su a wajen wannan ainihin wato a ƙwarya ta alwala wani sunnatin wudu'i ghasmul yadaini ومن سنة الوضوء غسل اليدين wanke hannaye guda biyu na daga cikin sunnonin alwala وجعل الإنسان على وجه سنة الولاء qabla dukhulihima fil ina'i قبل دخوله ما في الإناء kafin shigar da su cikin ƙwaryar alwala فإن شدة سوء غير الولاء wal madmadatu والمرمضة kurkurar baki ذكر الباكين wal istinshaku والاستنشاق da shaƙar ruwa شكوى walistin faru والاستنفاق da facewa ناجوى wa mashul udinaini ونصر الأذنين da shafar kunnuwa biyu شعر من مرضي sunnatun
سنة sunna ne سنة wa baqihi fariḍa وباقي فريضة sauran gaɓoɓin alwala wanke su farilla ne فلن تكون ولا ولي صلى faman qama ila wudu'in min naumin فمن قام إلى وضوء من قلبه wanda ya tashi daga bacci zai yi alwala وانتهاج كبرشي إلى الولاء aw ghairihi أو غيره ko kuma daga wani abun daban وكما ذكرنا أبو جبار faqad qala ba'd ulama'i فقد قال بعض العلماء wasu malamai suka ce وسمع لبيت الرشيد yabda'u fa yusammi Allah يبدأ ويسمي الله ya fara ambatan sunan Allah قال أما تنسون الله wa man yarahu ba'dhum min al-amr bil ma'ruf ولم يروا بعضهم من الأمر بالمعروف wasu malaman ba su ganin wannan na daga cikin ayyukan alheri وسمع لمن بعد
wasu malaman ba sa ganin wannan na daga cikin ayyukan alheri وسمع لمن بعد تنسون بعد تشكيل الأمير wa kaunil ina'i ala yaminihi amkanu lahu fi tanawulihi وقرب الشارع على يمينه حمدا له في تناوله kasantuwar ƙwaryar alwala a hannun shi na dama ita za ta fi ba shi damar ɗibo ruwan wa yabda'u fa yaghsilu yadayhi ويبدأ فيغسل يديه wa yabda'u fa yaghsilu yadayhi ويبدأ فيغسل يديه ya fara wanke hannayen shi قال وإن عليه qabla an yudkhilahuma fil ina'i قبل أن يدخلهما في الإيمان kafin ya shigar da su cikin ƙwaryar alwala فإن الشرك سوشي غير أبدا salasan ثلاثا so uku fa in kana qabbala
فإن كان قد بان fa in kana qabbala فإن كان فضلا in ya kasance ya yi fitsari إياك من جهة الثاني au taghawwata أو تطوع ko ya yi kashi أولئك شيء ghasala ghasala zalika minhu فبل ذلك منه to ya wanke shi tukuna ويوجه شكرا summa tawadda'a ثم توضع sannan sai ya yi alwala المسجد الأدرى summa yudkhilu yadahu fil ina'i ثم يؤتي له بالإيمان sannan ya shigar da hannun shi cikin ƙwaryar alwala ثم يشهد أمنه ولا الأدرى faya a ma'a فيأخذ الماء ya ɗibo ruwa يجيب الله fayu madmudu fahu فيؤمن الله ya kurkura bakin shi يقول فيه salafan ثلاثة sau uku min gharfatin wahida من مرة واحدة daga kwarfa guda فقررنا in sha'a إن شاء in ya so إن يسوع au salafa gharfatin أو ثلاث غرفات ko kuma kwarfa uku ثم فرقاه wa in istaka bi usbu'ihi fa hasanun وإن كان بأسره فحسن idan ya goge bakin shi da yatsan shi to ya yi kyau من يقول هذه ثلاث شيء وذلك summa yastanshiqu bi anfihi ma'a ثم يستنشق بأمره الماء sannan ya shaƙi ruwa da hancin shi ثم يشاكر على منجيه wa yastansiruhu salasan ويستنزله ثلاثا ya face shi so uku يأتي شسوه ya ja'alu yadahu ala anfihi يجعل يده على أنفه zai sanya hannun shi akan hancin shi zai sanya hannun shi a kan hancin shi kam tikhatihi kan turafi kamar yadda yake face majina kamar yadda yake tace majina wa yujzi'uhu aqallu min salasin wani yuzu a ran mutum talatin ya halatta ya yi amfani da wankewa ƙasa ya yi amfani da kwarfa ƙasa da uku ya halatta ya yi amfani da matsalar majalisun sha wajen kurkurar baki da shaƙar ruwa wajen kuruwar da ake da shafar ruwa walahu jam'u zalika wajen hujjan kudariya kuma zai iya haɗa kurkurar baki da shaƙar ruwa kuma zai iya hada kuruwar baki da shafar ruwa fi gharfatin wahida shi ƙarfafin wariya a kwarfa ɗaya a farfata wan nihayatu ahsanu والنهاية أحسن kaiwa matuƙa shi ya fi kyau كما تتعي الحكم abin da yake nufi da matuƙa shine kaiwa so uku ɗin shi ya fi kyau ku kiyaye jama'a yana daga cikin lahani kuskure a harshen hausa ka ce kuskura baki ba a cewa kuskura baki kuskura baki kuskure ne wannan kalma sai dai kurkura baki ma'ana kaɗa ruwa a baki shine kurkura baki kurkura baki kurkura shine gaure wannan ruwa a baki ana ka amma kuskura kuskura to an bugi bakin ba a same shi da kyau ba kenan shine an kuskura baki shine an kai bakin duka sai ba a same shi da kyau ba to an kuskura baki kenan na fata an gane ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا ثم يعود ما في شاء بيديه جميعا sannan ya ɗibi ruwa da hannayen shi guda biyu in ya so gaba ɗaya sannan ya fi barwa da hannayen shuga biyu na su da barka wa in sha'a biyadihi al-yumna wani sha biyadihi yuna in kuma ya so da hannun shi na dama in kuma ya so da hannun shi dama in kuma ya so da hannun shi na dama in kuma ya so da hannun shi dama fayaj'aluhu fi yadayhi jami'an فيجعله في يديه جميعا sai ya kwarara ruwan a hannayen shi guda biyu gaba daya sai ya fara da ruwan hannayen shuga biyu da barka summa yanquluhu ila wajhihi ثم يقول إلى وجهه sannan sai ya kai ruwan ga fuskar shi sannan sai ya kai ruwan da kusan shi fayufrighuhu alaihi ويطلبه عليه ya zuba ruwan akan fuskar shi يطلب الله أن تكون شيء ghasilan lahu biyadaihi قاتلا له بيديه yana mai wanke fuskar tashi da hannayen shi guda biyu yana mai wanke fuskar tashi da hannayen shi guda biyu min a'ala jabhatihi من أعلى جبهته daga saman goshin shi daga saman goshin shi wa hadduhu وحده wa hadduhu وحده tsawon fuskar tashi فوق السداش manabitu sha'ari ra'asihi مالك شعر رأسه daga inda gashin kanshi ya fito فإن داش تمشي والجود ila tarafi zaqnihi إلى فرس الأمن zuwa gefen haɓashi وأبيض الحبش wa daura wajihihi kullahu
ودور وجهه كله wa daura wajihihi kullahu ودور وجهه كله da kuma jaffan fuskan shi dukanta ويكون تسر شركك min haddi azamai lahayaihi من أرض عظمي أهليه daga faɗin ƙasusuwan gemin shi لكفاءة القصص والجيش ila suduraihi إلى سريه zuwa ga kundukukan shi وكل شيء to kun ga karatu a ƙasa hausa na zama matsala kenan sai ka koyi hausa shine wato da haka ne hausawa suka mamaye kowa jama'a ka zo kai karatu a hannunsu a zazzau ko a kano ko a katsina kai ba nufe ne ko wani yare kafin wani lokaci sai ga kawai hausa harshen ka ya ɓace ina fata an gane gaskiya saboda allah jama'a tsakani da allah kun ga saboda waɗannan irin matsalolin yana daga cikin abubuwan da na karrarar mana a makarantar nan ko da ba za a koya hausa a matsayin a koye ta koyo na aji ba ko za a rinka samun lokaci zuwa lokaci ana karanta littattafan hausa a matsayin literature na hausa a san al'adun hausa me ya haɗa mu da al'adun hausa ba abin da ya haɗa mu da al'adun hausawa amma me yasa muke karanta al'adabul arabi al'adabul arabi muna karanta shi ne don mu san rigar da laraba ke sa don mu san abincinsu don mu san yadda suke kakkarya harshe ko to tun da hausa muke wannan fassara ashe wajibi ne mu zo mu karanta al'adab al-hausawi to gaskiya yana daga cikin wannan ba don kuma ba saboda ina fahimtar irin waɗannan fassarorin da tsawon lokaci za a zo a gaza su kamar yadda da yawa yanzu in kana sauraron matasa suna tafsiri ko suna karatu a gidajen rediyoyi sai ka ji fassarorin da suke gaba ɗaya ba irin su ne ake a ƙasar hausa ba ita ko wannan fassarar da ake a ƙasar hausa nagartatta ta kai matuƙa don sai da ya zama duk wata kalma da ka san ta gagara suna iya fassara ta yanzu dai dubi waɗannan kalmomin nan jama'a da muke ta karo da su sudugu kundukuki sannan bakaru bakan menene bakan haɓa to sannan jabaha boshi duk waɗannan abubuwan yanzu wasu yaran ba su san su ba ina fata an gane Allah ya kyauta wanda duk ke sauraron da wannan kasar din ya koma ya saurari kasar na baya shi zai sa ya fahimci abubuwa da yawa mun tattauna su mana ya ce wa yumirru yadaihi alama zara min zahiri ajfamihi ya rinka goga hannayen shi da inda ya kwari daga cikin ramukan idanuwan shi min zahiri ajfamihi min zahiri ajfamihi wa yunirru yadaihi ya rinka goga hannayen shi alama zara alama zara da wuraren da suka yi kwari min zahiri ajfanihi na bayan kwarin idan shi wannan zahir din nan tana da ma'ana a wurin abin da yake nufi shine in ka zo alwala bayan kwarin idan don ka a ce maka batsin ka ɗauka sai ka daddalla idanuwan don haka cikin idan za ka rinka a'a ka san galibi dan adam yana rintsa idan ne ko to sabda ka rintsa idan haka din haka haka ba wai cikin za ka rinka gwaggwaliya kana danna ruwa ba don haka ku kiyaye kalmar zahir din nan tana da ma'ana bayan bayan kwarin idan ba cikin kwarin ba kun fahimta yawwa wa asariru jabhatihi وأسائر جبهته da gurawan goshin shi وأولى وشيش wa ma tahta marinihi وما تحت معاليه da ƙasan karan hancin shi فكشف كرم حنشيش da ƙasan karan hancin shi فكشف كرم حنشيش
min zahiri anfihi من ظاهر أنفه ta bawan hancin shi فبعد حنشيش kun gani jama'a nan ma sai aka sake cewa min zahiri anfihi eh ma- ina ma'anar min zahiri anfihi nan an fahimta jama'a hancin kasan hancin da aka ce to ta baya don karka je kana ta da ciki haka ina fata an gane wato za ku yi mamaki malaman fiqh da suke tsaya suna waɗannan bayanan in ba tsaya an yi wannan bayanin tafsiri ba shi ne ba gwamnati ya je yana ta shirme ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka to sai malam ya ce yarsilu wajhahu hakaza يرسل وجهه هكذا haka nan zai wanke fuskar shi هكذا بيوم يبصش salafan هذا so uku yanqulul ma'a ilaihi يقول ما إليه yana ɗiban ruwa yana kaiwa ga fuskar ينادي فبلغنا أجاب الرسل wa yuharriku lihiyatahu ويحرك لحيته
ya rinka motsa gemun shi يلزم تبين fi ghasli wajhihi في غسل a وجهه wajen wanke fuskar shi أو لون يبصش bi kaffaihi بكفيه da tafukan shi تداخل ليداخلها الماء يداخلها الماء ليداخلها الماء يداخلها الماء don ruwa ya shige su ضرورة يشيش don ruwa ya shige su ضرورة يشيش lidaf'i sha'ari بدفع الشعر saboda tunkuɗewar da ruwa ke yi saboda tunkuɗewar da gashi yake yi saboda tunkuɗewar da gashi yake lima yulaqihi min alma'i ma yana fihi min almali lidaf'i sha'ari lima yulaqihi min alma'i بدفع الشعر ما yana fihi من المال saboda tunkuɗewar da ruwa gashi ke wa ruwan da ke taɓa shi saboda tunkuɗewar da gashi ke wa ruwan da ke taɓa shi saboda tunkuɗewar da gashi ke wa ruwan da ke taɓa shi saboda tunkuɗewar da gashi ke wa ruwan da ke taɓa shi wato abin da yasa aka ce ka ciccuɗa ka mammotsa geminka sosai saboda in ka zuba ruwan sama-sama shi gashi a ɗabi'ar shi ruwa na hawan shi sai ya tunkuɗe shi to tunda yana tunkuɗe shi to ka bi ciki ka sussoka shi ina fata an gane wa laysa alaihi takhliluha وليس عليه تقليدها amma ba dole bane ya tsatsefa gemun nashi أما رسول الله يرجع إليه من الشيء fil wudu'i الوضوء a alwala الولاء fi qawli malikin في قول مالك a cikin fatawar maliku أسيم فتوى مالك ma'ana a fatawar maliku ba sai ya tsefefa gemun ba amma a fatawar almajiran shi to sai an tsefa gemu wa yujzi'u alaiha wa yujzi'u alaiha yadai wa yujri alaiha yadaihi ويجري عليها يديه sai dai ya gudanarwa da gemun nashi hannayen shi كي يغلب ويجري عليها يديه ila akhiriha إلى آخرها har zuwa ƙarshen gemu أدوى الشميل a ƙarƙashin magana imam malik da ya ce ba za a tsatsefe ba imam malik na cewa kenan sai dai shi wannan ruwa in aka ɗibo shi aka wanke fuska aka wanke don aka zo daidai gemu sai a shece shi haka sai a gu- sai a goga hannayen guda biyu haka haka a goga su akan gemun gaba da amma ba za a ba a tsatsefe ba a ƙarƙashin maganar maliku da ya ce ba za a to amma cewa da imam malik ya ba za a tsatsefe ba ba cewa ya ba za ko kada cewa ya ba wajibi ba ne ku dubi kalmar cewa ya walaisa alaihi takhliluha ba wajibi ba ne ya tsefa gemun fil wudu'i a wajen alwala fi qauli malikin ba wajibi ba ne zai iya zama ne zai zama mustahabbi ko sunna amma dai ba wajibi bane thumma yaghsilu yadahu al-yumna sannan ya wanke hannayen shi sannan ya wanke hannun shi na dama salasan sau uku a wisnataini ko sau biyu yufidu alaihan ma'a ya kwarara wa hannun nashi na dama ruwa wa ya'riquha biyadihi al-yusra ya ciccuɗa hannun dama da na hagu to kun ga wannan hausar a tartibin hausa za ta bada wata ma'ana maka ce ciccuɗa hannun dama da na hagu ma'ana kamar yadda zai ciccuɗa hannun dama haka zai ciccuɗa hannun hagu ba haka karatun yake cewa ba ya yi amfani da hannun shi na hagu ya ciccuɗa na dama tare da cewa waccan maganar ba wai asali ba ba a yi ta ba a ba ita ce a nan ba amma don ku dubi hausar ku duba wa ya'riquha zai ciccuɗa shi hannun nashi na dama biyadihi yusra yana mai amfani da hannun shi na hagu kun fahimta ya yi amfani da hannun shi na hagu ya ciccuɗa hannun shi na dama na fata an gane mu karanta mu fassara shi a haka wa ya'riquha wa ya'riquha biyadihi al-yusra ya yi amfani da hannun shi na hagu ya cuɗanya hannun shi na dama wa yukhallilu asabi'a wadaihi ya kuma cuccuɗa watsun hannayen shi ba'daha bi ba'din ba'daha bi ba'din بعضها ببعض بعضها ببعض بعضها ببعض sashi na cuɗanya sashi ساشي مرجوعا لساشي ma'ana yatsun hannaye da aka ce a ci cuɗa su to sashin su ya cuɗanyi sashi dama su cuɗanyi hagu hagu kuma su cuɗanyi dama shine ba'daha bi ba'din misali nan ga hannun dama ka sa yana cuɗanya na hagu sai kuma ka juya na hagu kuma yana cuɗanya na dama kuma kane kana sassakuta tsakaninsu to sai ne yace sunna yaghsilu al-yusra kadhalika ثم يغسل اليسرى كذلك sannan kuma ya wanke hannun hagu haka sannan kuma ya wanke hannuna waya wa yablughu fihi ma bil ghasli
ويبلغ فيهما بالغسل ila al-mirfaqayn إلى المرفقين wa yablughu fihi ma bil ghasli ila al-mirfaqayn ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين ya kai har gwiwar hannu wajen wanke su لكي لا يضر الهم وتنكس yudkhiluhuma fi ghaslihi يدخلهما في غسله ya shigar da gwiwoyin hannun shi a wajen wanke hannun shi wa qad qila amma a wata fadar aka ce ilaihi ma haddul ghasli iyakar wankewar kan gwiwar hannu ne falaysa biwajibin idkhaluhuma fihi shigar da su gwiwoyin hannun ba dole bane wa idkhaluhuma fihi ahwat sai dai shigar da su shi yafi natsuwa لزوال تكلف التحديد لزوال تكلف التحديد saboda gusar da kallafa iyakancewa kamar yadda muka yi bayani makon da ya wuce abinda maganar take nufi shine in aka ce a shigar da gwiwoyin hannu wajen wanke hannun to shine ya fi natsuwa sai wasu malamai suka ce a'a ba a ce a shigar da su ba sai dai in ka zo wankewar ka yi keke da keke iyakar hannunka kada gwiwa hannu ta shiga sai malam yake nuna to ai wannan da wahala to tsoron wannan wahalar keke da keke din to a shigar din shi ya fi natsuwa mun yi cikakken bayani ka koma baya ka saurari kasar din baya sun ya huzur ma a biyadihin yumna ثم يأخذ الماء بيده اليمنى
wace ce wannan tara dai mana ثم يأخذ الماء بيده اليمنى ثم يأخذ الماء بيده اليمنى ثم يأخذ الماء بيده اليمنى ثم يأخذ الماء بيده اليمنى sannan ya ɗibo ruwa da hannun shi na dama فمن يجيب الرضا أهمه ندامة فيفرغه على باطن يده اليسرى فيطلقه على باطن يده اليسرى ya zuba shi a cikin tafin hannun shi na hagu يرى شاكيلا في هامش نهبه ثم yamsahu bihima ra'asahu ثم يمسك بهما رأسه sannan ya shafi kanshi da hannayen nashi فمن يشاء كبش عنا يمنعش yabda'u min muqaddamihi يبدأ بمقدمه ya fara daga gaban kanshi يبارع لبغض جيش min awwali manabiti sha'ri ra'asihi من أول منام شعر رأسه daga farkon mafitar gashin kanshi يتفرقا مثل باش جيش wa qad qarana atrafa asabi'i yadayhi وقد قرن أطراف أصابع يديه bayan ya gwama gefen yatsun hannayen nashi فأين أقام كيف الناس ba'daha bi ba'din بعضها ببعض sashin suna hada da sashi فاش سمع عدد شاش ala ra'asihi على رأسه akan shi أكنش wa ja'ala ibhamaihi ala sudghaihi وتعالى الإمام على سجره ya sanya manyan yatsun shi akan kumbukukan shi يسمى من يمنعه أكن كنت بيش thumma yadhhabu bi yadayhi ثم يذهب بيديه sannan ya tafi da hannayen shi فمن يبنى عن عليه masihan ila tarafi sha'ri ra'asihi ماسحا إلى طرف شعر رأسه yana shafar gefen kan eh, gefen gashin kanshi يا شافر كيف باش كرش mimma yali qafahu ما يلقى wanda ke daidai da ƙeya shi وانك بيديك كيرش thumma yarudduhuma ila haythu bada'a ثم يردهما إلى حيث بدا sannan ya mayar da su daga inda ya fara فمن يميز رسولك عند الفرج sannan ya mayar da su daga inda ya fara فمن يميز رسولك عند الفرج wa ya'khudhu bi ibhamaihi khalfa udhnayhi ويأخذ بذهابين خلف أذنيه ya kamo gefen kun ya kamo bayan kunnuwan shi da manyan yatsun shi يقام رأي كل وجه من يأخذ ila sudghaihi إلى سليم ya taho har zuwa kundukukan shi يدعو أدوى كل بيش wa kaifa ma masaha ajza'ahu وكيف ما مسح أجزاءه yadda duk yayi shafar ta isar mishi الذي يشاف ذلك idza aw'aba ra'sahu إذا أوعى رأسه idan ya game kanshi إليه لم يتمشي wal awwalu ahsanu والأول أحسن wal awwalu ahsanu والأول أحسن tsarin farko shi yafi kyau قال فرقوشي يكتب walau adkhala yadayhi fil ina'i ولو أدخل يديه في الإناء
da zai shigar da hannayen shi cikin ƙwaryar alwala da zai shigar da hannayen shi cikin ƙwaryar alwala ثم رفعهما مبلولتين sun sarrafa ruwa maduna da yi sannan ya fita ya ɗaga su suna jiƙe sannan ya daga su suna jike wa masaha bihima ra'asahu wata sahabi ma ra'asau ya shafi kun ya shafi kanshi da su ya shafi kanshi da su ajza'ahu ya isar mishi to dama a nan ne aka kwana karatun da ya gabata to tun da wannan karatun an yi shi ya shiga cikin kasusuwan yau ba sai mun maimaita muku wannan a karanta ba kuma yau ce ranar ƙarshe na a karanta a maimaita a fassara a yi gaba ɗaya tun da an kai ƙarshen babin alwala don haka daga babin wanka wanda za a tashi in Allah ya so a karatu na gaba za a ci gaba ne da karatu din a irin yadda ainihin aka saba ga ɗaliban da suka yi ƙarfi a ƙasar hausa dama waccan hanya ta bayan an fassara maka an karanta an fassara maka a zo ana karanta kana karantawa to ga waɗanda ba su ƙwari ba ne to abubuwan da aka yi a baya isa bakin mu ya nuna daga yadda ake karatun za mu ainihin yanzu rinka zage kwanduwar mu ana karantawa karatun a fassara shi a yi bayani shi kenan ya isar insha Allahu ta'ala zan yi mana ainihin wato nuni zuwa ga fassara wannan littafi na hausa wanda muke da shi a makarantar nan da waɗanda suke so zai rinka taimaka musu insha Allahu ta'ala suna ainihin nazarin ganin fassara fassarar misala ce ta hausa wadda ainihin wani dattijan malami ya a kano gashi alhaji muhammadu kano haifaffen zaunannen kano wanda ya su'al wa jawab ga akhbari da ishimawi da sauran ayyuka wannan ainihin fassara tashi babu laifi ina fata an gane babu laifi dan shi yanzu lecturer ne a college of education ta sa'adatu rimi da ke kumbotso a kano shi ma ya taso yana ci gaba da ire-iren waɗannan ayyuka ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi to wannan fassara za ka rinka iya ɗaukan ta kana nazari sai dai ba shi cikin adalci ka raba ta da wurin da take saboda amfanin kanka ku kiyaye jama'a duk abin da ya zama na amfanin jama'a ne idan har kake kokarin kamar da shi na amfanin kanka to akwai nau'in zalunci a cikin zuciyarka idan har za ka ɗauki littafi ka gama karatu sai ka canza mai wuri don kada wani ya gani turan da duk aka naɗa ka ciwa man ko gwamna ko shugaban ƙasa za ka saci kuɗin jama'a ko shakka babu domin duk tirin ɗaya ne na fata an gani yawwa na na malam نعم حديثي نري صحيحي تو كرنت تمام المنى بعد تفريد ايه ايه ايه babu kafin kuma zai shara game da shi ne ta bai inganta ne da lallai ya fitar da ita yana ta bai inganta ne ƙwarai da gaske insha Allah ta alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wato abin da ya sa jama'a in muka buɗe wa jarhuwar ta'adil ya shigo nan din abin ba zai mana kyau ba ajin jarhuwar ta'adil da ajin takhrijin hadisai an jima ne to idan kana da wasu hadisai da suka ɗaure maka kai sai ka tattaro su in aka zo darasi sai ka natsu da kyau in ka ji yau an zo an yi magana amma akan irin wannan babin don nan ma kan mu ruɗe in mun yi magana akan ziyada to sai ka tattara ran da duk ka ji an yi sai ka ɗibo irin waɗannan hadisan sai a zo a tattauna su ma ba su zama mana asamin ne da za mu je a yi bincike a kai to daidai ne in ba haka ba sai mu dole na'am na malam mata suna da bambanci mata ai kaga nau'in halittar su ta sha bamban da ta maza don haka suka zo tsarki sai sun bi sun cicco da ko'ina domin in suka tashi yin fitsari abin da yake faruwa fitsarin yana fitar da rashasha yana tartatsi ya bata su to za mu saurara a nan jama'a muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik